أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مسرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna juma'a hudu ga watan rabiul awal hijira shekara 441 wanda ya dace da daya ga watan 11 shekara 2019 a darasinmu na sati da ya gabata muna cikin suratul hijir mun tsaya a aya ta saba'in da bakwai kahin nan dangane da saƙuna da 'yan uwa ke aikowa wasu ɓangaren ahalu suna wasu ɓangaren 'yan bida'a da masa'aloli na wannan watan abin da aka sai na maulidi duk abin da za a hoji ko za mu hoji 'yan uwa suna ta hoji babu na wadda ba hoji ba kan wannan masa'ala ta bida'ancin maulidi kan abin da ya kamata mu wanda Allah sa ya fahimci kiran sunna ka kalli wannan mutane a mataki-mataki a yau akalla idan ka dibi maganar maulidi a yau za ka wa mutane mataki uku ne a mutane kala uku ne mutane wanzu ke magana akan maulidi akwai ɓangaren malamai wanda su sun san abin da suke hudi na kare abinci na kare suna kare da bida kamar suka saba kare bida wasu na kare suna wasu na kare bida daman duniya haka takada akwai bangare na biyu su suna wannan magana ko kare maulidi ba dan komi ba ba dan addini ba dan wani ba saboda abin da suke samu irin dalilin wata maulidi ya kama kowa sun dai makarantu inda ake gama kuɗi inda uban kowa yaron kowa zai kawo kuɗi wanda ake tarawa a wannan makarantu wani bangare waɗannan abin da suke tarawa na wata maulidi sai suke tsaye su kare wannan magana ta kona hali akwai wasu bayan Allah wallahi da gaske suke kurin san annabi suke sallallahu alaihi wasallam san annabi kurin suke ko za su mutu to kaga kenan hadarin iya ga wayannan bangare guda biyu su wayannan an musu ƙarya ne an yaudare su da sunan san annabi ne shi yasa suke bada komi komi za su iya yi kan san annabi wani haka musu duk musulmi haka yake to bangaren iya daga bangaren waɗanda suka kira abu ɗan uwa mu abin da kullum muke maganar cewa su waɗanda mu ya hatara a irin wannan lokaci su waɗancan bangare na malamai wai yanzu ne lokacin da za su kare duk banna da suke shibkawa wani ɗan tsubu ne ya raba wannan da wannan ya haukata wannan ya ba wannan sihiri aiki na san kowa ake ya tsubu kowa ɓanna dai da asali ake rayuwa a cikin ta dumu-dumu ta sihiri shirka da Allah da abin da ake dai wani kurin ya kare ɗan abin da yake samu a wajen sadaka uku ko bakwai ko suna ko arba'in kowa da irin intanet to yanzu wata ne ya kama dan a kwatanta mutane su masu annabi ne sai a yi ca a kan halin suna ga masu annabi inda har da gaske san annabin suke shekara guda ake zungur ba sa suna a suna ba sa suna a mutuwa ba sa suna a aure komi kudi suna arme mutuwa kudi arme komi kudi kurin suna ci da addini a wannan rayuwa gaba daya wahayan tsan watan maulidi ya kama su ne masu annabi wanda a kan san annabin kawai sunan suke wa ahalu suna adawa don ka a gane kiran suna a gane kiran suna su ba su ba abinci shi ne kudin farki mataki kudin wanda ya kama su ga masa annabi su wancan bayan allah shi suke da gaske da ga masa annabi duk kuma kowa so ke ya samu magoya baya yadda ɗan wanda ya wuce za a ci gaba da cin karewar baka shekara ake zungur bida'a kuke kuma kun hana a yi sunan kuna yaƙi da ai sunnar arme kuna yaƙi da sunna a mutuwa sunna a komi kuna yaƙi da sunna kai yanzu in wata ya kama na mulki shi da sau annabi ka san yau zara ce wallahi ba kuma da kun yau zara ce ta ka yan mu aqidar ba ta ɓoye ba ma ɓoye aqidar mu mun imani wannan al'amari da aka kirkira na maulidi wallahi inda manzon Allah ya ce ayi ko sahabbai sun ci ayi walla a yanka raƙumi za mu yanka raƙumi komi za yanka za mu ba da komi to amma wallahi wallahi wallahi wannan abin da yake zama addini a yanzu da sama addini wanda bai yi ba amma sai bai hude ne wai abin da duk mai hankali wanda zai karanta ya gani ba manzan Allah ba ya huce ya koma ga Allah abubakar ya koma ga Allah Umar Usman Ali an kace maliki abu hanifa shafi amur bin duk wa'annan mutanen kwarai kai karnin ma da manzo Allah ma shaida karni na 100 200 ba san me murji wallahi wanda ma su kirkira abin sun ce bid'a hasana aku gane abin wa wanda ma su kirkira ta su kai bid'a hasana duk sai kaga a yanzu ko wanda yake kuma yanzu wai wani ce maka ma Allah ya murji kun ji ne Allah ba su ku bar su aka yi burjin su ji ko Allah ba su yi marjuwa rikin Allah wani ya zo ce dare mu da jihadin da suka jiri su kaga wanda kana jin su yan hukum su kaka ba amma na yanzu kaga dai ta manzo Allah gaskiya yace za ku bi sunna magabata kafin ku yahudu da nasara ɗaya bayan ɗaya za ku bi ta kaga yanzu hatta kai yanzu ka an kace dai annabi dan bai ba kakannin ma yanzu kaga har dai fili ake ne wura dai fili ko kun taba jin dai fili a sallar a sallar azumi kutar jin dai fili a sallah layya ku taba ji addini to za ta kai dai fili ake ku to kullu abun karuwa haka ake tayanta ɗan uwa ku gane mu aqidan mu a hili take abinda muke fata masunan bid'a Allah ya shirye da su Allah shin su gane addinin Allah ba a yi da nagada da ka Allah ya mutu kan sunna saraya sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu abinda muke kira yan uwa da mu da duk wanda yake jin mu abin da muke so muke fata duk rayuwarmu gaba daya manzo Allah mu a wajenmu abin da ake mancewa ake tunawa mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce mu mance balle mu bikin tunai mu kullun a rayuwar mu yake wallahi kullun a rayuwar mu yake ci sha zama hawa kwanci tsayuwa wuta da komi saboda yadda ya ni wallahi haka muke so da abin da ya ni ba ci iyawan mu wani malam sunna na cewa wallahi inda ka san susa kanka ka susa kanka ne yadda hadisi kai da shi komai so muke yadda manzon Allah yi muke kira muke fata bacin kokarin mu al'umma su yi rayu yadda manzon Allah ya rayu ya abinda ake mancewa shafi tunawa kuma za Allah ya huce mamance shi balle mu bikin tuna shi kullun tare yake da mu kullun a rayuwar mu muna tare da sunna ya ya rayu bangaren ibada bangaren mu'amala haka muke so kowa gani kun ji kenan ga manuwar mu duk mai wani ƙarya ko sharri za mu game a gaban Allah subhanahu wata'ala kuma Allah zai sabi ci gaba
وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن شاء الله زي ما شاء بم بم سامو بيها فون أجل فلنا إيمون الجيد زي ما كاتو إن شاء الله كنا إيه. Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labarin cikin al'ummomi da suka gabata wanda suka yi taurin kai akan maganar Allah akan manzannin Allah ake wani labarin wata al'umma a sahabul aika a sahabul aika su ne mutanen shu'aib alaihissalam duk wannan suna karkara guda da wayancan mutanen lu duk suna cikin yanki na zamanta na falastin a yau duk karkara guda suke bayan mun kare labarin lutu alaihi salam Allah ya ce wa in kana ashabul aikata da zalimin lalle al'amarin ko sha'anin mutanen aika lalle mutane ne azzalimai dan sun zalunta kansu an aiko musu da manzo na Allah suka yi taurin suka ki har Allah sarkar da azabu fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin ya ce da suka zalunta kansu fantaqamna minhum sai muka musu kamu na azaba sai muka kama su da azaba ya ce wa innahuma wa'annan al'umma biyu suwa mutanen lu da mutanen shu'aib ashabul aka labi imamin mubin suna kan hanya ce gari ne sananne kan hanya ta kai da kawowa tsakanin shan da hijaz hanya ta gari ne sananne a kan hanya ba wani ba bana ba kan hanya yake to za ka wani tahiye za ka fita kan wannan gari kenan wannan garin guda biyu suna kan hanya bayyananna ba boye ba suke me yace gaba ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
واتنا وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين na'am walaqad kazzaba ashabul hijr mursalin nan kuma suma bayan dai wa'ancan mutanen aika mutanen shu'aib yace walaqad kazzaba ashabul hijr mutanen hijr nan mutanen annabi salih kenan samudawa su ma dai sun karyatar da manzannin Allah al-mursalin kanwa cewa sunan Allah hukuncin da Allah ke yi duk wanda ya karyatar da manzon Allah guda hukuncin shi kamar kasar da ya ce ta sauran karyar shi duka kamar sauran ina ga musamman da ya ce ya ce karyar shi gaba daya karyatar da gaba ɗaya ne ya kace sun karyatar da manzanni duk da manzo dai gaje su wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'ridin mun zo musu da ayoyin mu su suka nemi aya ya gwada musu aya idan shi manzon Allah ne suka nemi taguwa taguwar ta huto a inda suka nema da siffar da suka nema taguwa ta huto kuma aka ba su damar tagonan ta shayar da su da nono aka ba aka raba musu shan ruwa su rana guda ta rana wata wace gari haka da aka raba musu kwanaki su na shan ruwa amma duk da wannan aya suka gani karshen lamari dai suka kawo da kai daga wannan aya daga wannan taguwa Allah ce fakanu anha mu'ridin sun kau da kai ko aka da wannan taguwa zaman aya ce ƙarshe ma dai suka soke ta labarin su dai sananne ne kace wa kanu yarhituna min al-jibal وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين wa kanu yanhituna min al-jibal buyutan aminin wannan mutane daga cikin ni'imomi da Allah musu ba burgi ba suke ɗauka su gi su gini a jikin dutse suke sassaƙawa su yi gini na zama cikin aminci ba ba ruwansu da wani haɗuwar katanga ko na abu suna cikin nutsuwa ni'imar da Allah ba su kenan a jikin dutse suke sassaƙawa su yi gidan shiga a ciki amma duk da wani ni'ima da Allah ya musu suka kangare tago da Allah ya ko aka tura wasu 'yan duniya wani manzara sarrafa sarki ba labarin cewa ashek al'awwali wanda ya kowa tsiyata a ɗan al'umma ta farko kwatabin salim wanda soke tago salim shi kowa tsiyata ne wuce a ɗan farko a yan ƙarshe kuwa wanda zai saki sai dana ali ya ce wa ali ɗan mahi tsiyata ɗan farko wanda ya soke tago salim ya ce a cewa ne wani ɗan tsiyata na ƙarshe mahi tsiyata ɗan ƙarshe wanda zai soke ka a nan jinin ya jika jijjigenka kuma haka aka yi wannan kenan shi aka tura shugaban tawaga ya soke wannan taguwa kuma an zo an ba salihu labari cewa taguwa an soke ya ce tamatta'u fi darikum ta ayyam zalika wa'dun ghayr makdhub yanzu da ya shiga daka ta kare kudin rayuwa ta kwana uku kwana uku za ku yi kuna rayuwa ku ci ku sha kuma wannan alƙawarin kwana uku wani alƙawari wanda baya ƙaryatuwa tabbas ai yanzu in wuce lokaci bai ba ko don alƙawarin gaskiya ne kuma haka aka yi Allah ya ce fa rasul musa ya tun musu bin rasul musa ya tun musu bin ba kakan da ko fa akhadathum as-sayhatu musbihin fama auna anhum ma kanu yaksibun fa akhadathum as-sayhatu musbihin wannan mutane kenan kwana ku aka yanka musu kwana uku na yi wayewar gari da asuba garin Allah na wayewa ta yi tsawa don a wanga na a wanga na me zai zo ba labarin me zai zo kurin sai tsawa guda aka yi ta yi gasa nan hamidin ta yi gasa nan kama ake wuta kowa a yadda tsawa dai kurin musu an ce mutum guda ya saura ruwa ta tabbata kan haka wanda a cikinsu akwai wanda ya tafi aikin kuma ya tafi harami iya harami saboda alhulman harami Allah ya kyale shi amma an halakar da jama'a shi iya hutawa daga harami shi ma aka mita shi har manzo ake sabai inda ina wurin da na gwada muku sandan kaza wurin ma da aka wurin da aka binne shi kina shi ma dai ya tai kowa ya tai Allah ya halakar da su fama aghna anhum ma kanu yakasibun wannan mutane abin da suka tsorura na dukiya da nutsuwa da gine-gine ba abin da ya amfana musu azaba tana zauwa ta halakar da kowa babu wanda ya musu maganin wani azaba ta Allah nan kashe ne ga 'yan baya mutum shi tsoron taka doka ta Allah idan Allah ya aiko da azabar shi wallahi wani mai wani mai kari ko kaza mai ilimi bai iya kare maka azabar Allah ya kuna gani azabunin yanzu da dan adam iya ga duniya maka kamar shi yi ta komai ya iya sarrafa duniya da kyau har ma ya kai wani ma mai kauya ya ga turawa za su iya komai a duniya yanzu kun ji abin da ke wakana dai a amurka kayan duniya a turo da gobara ko iska ko ruwa babu ƙasa har yau duk ci gaban da aka yi wata iska an ta ta san karo za ta ayi jirgiyanta har yau babu sai dai a kwashe a kwashe su kasta zo bakin da kenan a kwashe su kasta zo a tsere amma a ce a yi maganin ta a kai kwanan ana na haizu ana yi gobara a amurka kasan mai ci mai naka ce mai ci gaba a duniya ana yi gobara ko aya gobara ce har yau tana nan ana kabala yi ana ta yi ta tun kaje wani gidan tarihi kun wane ne ana kallo ya kwashe kayan kurin sai kayan akwashe sai kwan akwashe ko ana kallo wannan abin da Allah ya gudu da bala'i wani bai ihun magani ce kurin ku yi kokarin gyara da Allah kwa eh a yi ƙoƙarin gyara da Allah wani abinka bai kare makamin Allah kuwa ne Allah ce gaba وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل
wani abu ne wani tukwallon marasa imani kurin zai kalli duniya kuna ya kama wani abu ne kurin haka aka zo kurin haka za ko wani abu ne ma kurin shi zama ma zama ke nema wai duniya take ciki daga ina ma zo shi zama ke nema bai san ba daga ina ma zo har akwai sun tunanin har yanzu tunani yake wata ina wani duniya me za a yi me take ni har yanzu bincike yake bai kai ba kurin tunani na marasa imani ya ga abin kurin haka yazo kurin kana tunai ma ce me dalilin zawaka Allah da cewa wa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq ba mu halitta ba samai da kasai da halittu da muka yi tsakanin sama da ƙasa sai dan manuwa sai dan gaskiya sun wala ka cewa wa ma halaka na sama wal arda ma bainahuma batila zalika zannu alladhina kafaru zalika dhannu alladhina kafaru Fa wailun- fawailun lilladhina kafaru minan nar Allah ce wa ma khalaqna sama wal arda ma bainahuma batila ba mu halicci ba sama da abin da ke tsakanin sama da asal batila dan kuma na kun ba ba manu haka kur a shirme kun haka kur a ganta kur a yi san a ga rana ka an burgewa wurin ta mamuwa burge kun ta burge ka ga nan kurin ba manu komi Allah ce zalika zannul ladina kafaru wannan tunani irin tunanin kawure ne haka suke tunani kurin a yi sama da kasa kurin ne a zarfi ne kurin ba sama da zaka yi ba wata manuwa a kansu shin wala ka cewa fa hasibtum annama khalaqnakum abasa أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم mata mutum mana mutum shi hankalin shi Allah ce a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un shin kuma na imani kuna tsammani ne a lissahin ku kurin mun yi haka nan kurin ba wata manuwa kun ba wata rana ta komawa zuwa gare mu haka kurin haka kuke tsammani to in kuwa haka ne tunaninku fata'ala Allah mulkul haq Allah mamallaki na gaskiya a matsayin Allah a ce Allah ya yi wannan halittun samai da kasai a yi ku babu hukumi kurin a ci a sha a yi tuwo a yi a sha wurin a sha a ci abinci a yi kashi a yi tsari a mutu abin da kurin kai na kare wanda haka Allah ya ɗan haka ya yake manza wani ake manza ne Allah ya ɗan yake manza haka kurin ba wata mana komi kurin a ci a sha a yi kunci a kare a je a dawo a yi wannan dawo an kare an watsi shi kenan haba wani ake manza ne to Allah ya ɗaukaka Allah ya fi ƙarfin haka fata'ala Allah al-mulkul haq Allah ya ɗaukaka mamallaki na gaskiya a ce yayi wannan abun ba mu nufa komi la ilaha illahu Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah kiran shi kaɗai ne abun bauta shi ne illa bil haq yayi mu dan mu bauta ta mishi mu kaɗai ta shi da ibada kuma ya wannan duniya wata hanya ce tsakani ne tsakanin duniya da lahira ya yi wata rayuwa a gaba wanda za mu kare mu koma can wanda ya na alkhairi dan kai wanda ya ki dan kai za a koma za a ƙayatar ne a tattara a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda aka yi wata ranmu haka babu mu yadda aka yi mu haka wata za a gari babu mu ko kawuri da ya san da ba kowa nan ko kawuri ya san da duniya wani ba kowa yadda aka zo aka yi wannan tsari aka halitta mai abun mamaki da ɗan adam kowa san wata halitta ce mai abun mamaki ko ga wuri ne ka san mutum mutum yadda yake tarkibin mutum tsarin mutum halitta ce mai abun mamaki kowa san da haka nan wannan halitta gaba ɗaya a yi haka nan kurin to yadda ka san da babu wannan abun aka za ka yi wannan rayuwa kuma hikimar Allah ga zaɗan kuma Allah mai kula kan komi a nan duniya duk abin da ɗan adam zai rayu ya ji daɗin rayuwa ya kai kawo Allah ya shirya mishi da ci da sha da iska da komi na rayuwa wani abin ma sai da gaba ku gano wajen ci gaban ku a gano kaza kaza ne ni ma kaza Allah shi da komi ba matsala ko daya za a rayu lamun lahiya ka ci ka sha ka kwanta kai abin da ke so Allah baka dama Allah shi mana duniya haka Allah ya tsara ta to kuma haka ya tsara ta gaba yanda nan duniyar ba shawara ba aka yi da babanka da babanka ko kakanka za mu zo bakunta duniya da baka shawara haka ko shi a duniya haka kowa haka take a duniya ko kashi ko a duniya hatta adam haka Allah ya kura da san mai aka kai shi ko ba shi labarin da aka yi ka to yanda muka zo wannan duniya ba mu san ba yaya aka yi kunne mun samu kanmu a rayuwar duniya haka wallahi za a wayi gari mu samu kanmu a ran lahira haka take gurin Ah, haka Allah tsara kan shi wani kace za a to yanzu a ce tashi a komo ya kai ka zo ya kai ka zo sai ya maka ya kai ka zo yanda ka san da ka dai ga a same inda kai ba ma kuci bane ba to haka can haka zaka san kanka yan ta rage ga mutum ko ya ba Allah ko ka wurce dai yanda ka zo nan ba shawara kowa haka zaka koma can ba shawara kowa sai kun ganga gurin farko dai kashin farko kabari kuma daga nan kuma tashi na gaba shine filin kiyama haka nan Allah bai yi ba wannan abin ba mun farko ni ya yi muddan mu da ibada ya ce la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma Allah ci gaba yace tan ibe wata ta farko bayan Allah ce wa ma halaqana samawati wal ardi ma bainahuma illa bil Allah ce ba mu halicci ba samai da kasai da abin da ke tsakaninsu illa bil sai dan gaskiya idan mun huwa ta gaskiya wa inna sa'ata la'atiyatu kuma ta kiyama yake ba labari lalle kiyama za ta zo eh za ta zo kakka damu da su fasafa hal safal jamil kurin yan gardama yan yan rigima ba sai da ba ka kawo da kai makyale su ka kawo da kai kyakkyawar kawo da kai kyale su za ta zo kakka damu su eh kyale su kyakkyawar kawo da kai na an ce kashe maganin jihadi mai sauran ci gaba إن ربك هو الخلاق العليم shi wanda ya ce zai wannan lamari wannan kiyamar ya ce lalle ubangijinka wal khallaq shi ne mahalicci mahalicci mubalaka ce shi mahalicin komai da komi kuma al'ali kuma masani shi alaka jan hankalinmu masu irin wannan kokonto ya za a yi bayan an mutu kaza kaza Allah ka cewa a walaysa allazi خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم بلى هو خلق العلم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى.
بلى وهو الخلاق العليم انما امره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحانه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
na'am Allah ya ce a walaisa lazi khalaqa samawati wal ard bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum Allah ce shin wai mutane wanda ya halitta samai da kasai mai irin wannan iko shi yanzu ba zai zama to mai ikon sake halitta irin halitta kamar tasu yanzu mai mana a girma halittun samar da abin da suka zo mai irin wannan ikon kana shakkar zai iya sake halitta kaman ka mutu kaga nan gidan nan ji hankalinka ne lalle kenan kai karamar halitta ce idan an ana magana sama da ƙasa ba mutum ba duniyan ma da yake ciki sun ce ba komai bace ba haka ne ba a halittun Allah da suke sarro abin da ke abin da ke sarro ta bayan nan cikin sarron su sama duniya kuran ba wata daban ba ta ta bakwai ta bi zuwa ta bakwai a a wannan tamu kurin ana siffanta wanzu ke binciken halittun Allah ana ba da misalin duniyar mu gaba daya kaman dan tsakuwa ce a cikin rere ka ɗaukar karama ce balle kai da kake rayuwa a samanta kana bokasa kana ji da kai kamar mu kamar ni ita kanta duniyar ba ta kai komi ba cikin halittun Allah balle kai da kake rayuwa a samanta Allah kenan yace shi yanzu mai wannan iko bai zai iya ba halittar halitta sake halitta kamar ku Allah ce bala tabbas Allah mai iya wani malicin wanda sama da kase mai iya sake mai iya halitta mai da halittun kamar yadda kuke da mutum ke maganar shakka an ya kuwa za a ta hada ni iya maganar haka Allah ce a bala qadirin ala an nusawwi banani in wa a wancan zamani na jahiliya ba kowa ba zai tadarukin ganin me hikimar Allah yake magana ga mai inkarin a sake tada shi bayan ya mutu kamar shi Allah ce a Allah mai iko ne akan an yi sauye banana banana cinka wannan amfani ta ce yaɗa wannan ta ya karan yaɗa wannan Allah ce zai je da tashi kamar yadda yake a wancan zamani ilimi yana bai kai ba gano cewa wannan amfanin wannan zanen yatsa ta kama wannan duk duniya in ku yan tagwayen duk yawan gaba duk irin kuma duk tagwaye na gaba daya kwasan da usaini nasu daban ne bakwai ɗaya ne ba kowa ya ɗan kuna ta kwaye kowa amfanin kuyi kama ɗaya kama ku ɗaya kama kara kama wancan amma amfanin daban ce zanen hannu daban ne na kowa na shi daban ne duk duniya tun hagu ma a wani kim Allah tun warko har ƙarshe duk da aka wani amfanin cikin wani har ta kiyama ba taɓa samun irin ta wani ba wani ba taɓa samun babu to a wancan zamani imani mai imani akwai wata hikima to Allah zai fita maka zai maido kamar yadda kake yake yake da shiga musu a zai maido hatta aka maido ka hatta zana hannunka inda a kiyama za ta shi bincike ka sa hannu kai ne bai canzawa da na wani Allah ke da mai iko na kan komi yace mai iko ta bala wa huwa al-khallaq al-alim Allah shine mahalicci kuma masani eh dan kake wani abu ta kiyama an ta mutuwa shekara nawa a ce inna ma amuruhu idza arada shay'an ay yaqul lahu kun fayakun shi lamarin Allah ba abin da nake mekanikanci abin mekanik a ya kalma automatic Allah kurin in mi Allah so ayi kurin kunne ba ba ta ke kun bai kunu ba a kunne iya ta kun fayakun abin da ya zamanto yanda Allah ke so ya zamanto haka sama kin ba wani bata lokaci yace fa subhanallazi bi yadihi malakut kulli shay bayan bayan Allah ya girma kai shi ya tsaka cikin shi yace tsarki ya tabbata ga wanda mulkin ko mulki hannu shi kuma wa ilayhi turja'un me wannan mulkin gaba ɗayan ku za ku koma zuwa gare shi yan kowa da kanshi yace inna rabbaka huwa al-khallaqul alim ubangijinka shi mai mahalicci kuma masani Allah ce gaba ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
Allah ya ce subhanahu wata'ala ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun baka sab'an min al-masani nan malamai magabata suna kama ganganu al-masani ana ne sab'at tuwal al-masani su ayoyi ne guda bakwai shi da gaskiyar magana nasi cikin sahih bukhari ya tabbata shi manzon Allah ya yi bayani me al-masani wata ruwaya ta Abu Sa'id al-Khudri ke bani labari abu sa'id ya ce ina masallaci manzana zai hucewa ina cikin sallah sai ya kiraye ni to an amsa ba sai da na ƙare sallah sai na bayan shi sai na bai ce mani mama na ka'anta a ce ne mesa me hana ka zo da na kiraye ka ya ce asirar ina sallah kun to salli ina sallah rasulullah ya ce baka ji ba allah subhanahu ta'ala na cewa يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله للرسول ذات أقل ما يكون ذات تعالى ألا إذن ما إيماني إذن ألا da manzon shi kira ko amsa kiran Allah da manzon shi kenan annabi ya kanta da wani aya tana cewa in mun ji annabi ka tsura amsa kiran annabi yanda ka amsa wannan kiran yace ya rasulullahi yace ya rasulullahi ba zan ƙara ba ba zan ƙara ba yin haka kenan zan amsa kiran sai ka kiraye ni yace kana so in sanar da kai mun girman sura a cikin alkur'ani kayan baron wani masallaci ita ƙwarya rasulun da annabi ya shiga na daban manzo Allah ya shiga na daban sai ga annabi zai huta da biya mishi ba sai ya rasul kamance abin da zaga mani sai ka ce daga wata sura muke girman sura ita ita ce al-fatihatul kitab alhamdulillah rabbil alamin ita ce sabar masani al-Qur'an azim ne bai fasara ta ita ce alhamdulillah rabbil alamin ita ce ce sabar masani ita ce Qur'an azim ya na musulman sabar masani ko ce Qur'an azim kenan Fatiha ce wannan ruwayoyi ingantattu annabi ya tabbatar da sabar masani Fatiha ce nan an ce mai al-masani ganin an ce ayoyin mai asaba ce asabar masani ganin cewa ayoyi bakwai da take da su ayoyi bakwai magana tabbatacciya bangaren sunna hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da a cikin aya bakwai akwai akwai akwai musulmi ruwa musulma haka ko ta ruwa ya cewa idza qara'atum al-fatiha al-kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa inna ida ayatiha ita yanzu za karanta fatiha ko karanta bismillah rahman rahim ɗaya ce cikin ayoyin fatiha guda bakwai can zai kusa ɗauki mushaf na bugun madina ta ga bismillah rahman rahim an sa aya ɗaya to tana cikin ayoyi kisa ta kenan wajen karanta wajen karatun sallah a duka karanta duk da wurin bayyanawa abin da ya tabbata a yi ta a boye a bayyanar da alhamdulillah rabbil alamin magana cikin ayoyi guda bakwai na fatihatul kitab idan manzo Allah nan ya tabbatar da sabar masani ta ce alhamdulillah rabbil alamin na ce ganin ita ce an ta miji girman sura cikin qur'ani ba yawa ba girman daraja eh qur'ani babu kamar ta kuma shi za ta sallama gaba daya babu sallah ga wanda ba shi da fatiha dole in wa tsaya karanta fatiha an ce akalla mutum ko ga kiuya akalla duk lalata a ce kafin fatiha sai ta babu sallah an babu ita shi ne lazim kinta lazim ko ga sauran ba su je da kyau ba fatiha ta je da kyau eh dole a je makaranta yake me ce gaba la ta mudunna ainihin لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم نعم الله سبحانه وتعالى ina manzan shi kashe cewa kakka diba kakka diba irin abin da Allah wannan kafirai na ni'imomi iri-iri daban-daban kenan kadda wata ni'ima ta duniya ta Allah musu ta kashen kalinka wani maganar zinariya gidaje wani waye ya saka mallaka kai mai imani wannan abin da Allah baka hurai na dukiya kai idan kai mana ya hanga ya rinka damuwa da su eh kadda kai an ce wanda bala ce bala yan wafa a ce yanzu yau kai zan imani Allah ya baka imani ka imani da Allah da manzo shi kana kai Islam ni mun maka ta ce ni imani wani dukiya ta burge ka wani jirage bainaye da suwa ne kai kaman kaman ka ko aka ban sai mun ko duniya ka da kowa ba ka ruko ba ka ruko kan ka kan ka kan kai ta kanka wannan ka akwai shan godiya kenan kai mai imani wala kakka damu kai ce akwai karanci imani akwai rauni ka rinka damuwa da kayan duniya da Allah ba wani ba abin jin daɗi ka more ka ji daɗi ka alfahari wannan imani da Allah ba abin abin da wahala ba kwana ke wace imani abin da bai wata da Allah duniya ne gaba ka zai ƙare nawa suka mutu da bari nawa suka sai suka bari a yanzu ma ka tara ka bari kana mutuwa sai ko ɗaya yawa za a fara sai a cikin wannan ko gida ka zaka wannan wani kana mutuwa mutu ɗaya saboda Allah ko zuwa tunani kana haɗuwa da mutuwa wallahi za a fara sai wai ya mutu ya mutu shi ke nan kawai daga tana wannan abu kaza wa zai samu abu kaza nawa ne ne tabi wani haka haka ce da aka iya wani haka suka iya mutum an kare wani ne uban ya tara da yawa ana jiya za shi fusa ya uban dama can aka ce ya ya zai ya mutu a ce ya mutu ta shi Allah ya mutu ya mai wurin can kuma ya ce aka ce ya ka kama abin jita ne ya leko wajen ya ya mutu ya mutu ku ya baya ya baya ya kare ko zuwa bi ta kama ko ya wa Allah ta kai ku ya baya ya kare wallahi ka na ko Allah ka ta kanka wallahi ka ta kanka wallahi ka ta kanka Allah ta rike mu kina Allah ya ce kadda ka rinka diba irin abin da Allah ya masa na ni'ima ta duniya eh wala ta hazana alaihim kuma irin adawa da makici suke ma addinin Allah wannan kai bata mare dan kansu mana kenan ba sa iya komai ga addinin Allah kadda su bukanta maka rai kamar ba ba kullun hankalinka ba ba rutsuwa kaka tada hankalinka eh kaka bakin ciki kar su cewa inda addinin Allah ne annan Allah yake kaka bakin ciki kuma sunaka masu imanin waka fi jinakar mummunin ka sassauta da hukunan ta sassauta da hukunci ga masu imani kenan ka yi kokarin tarsasa wa masu imani da suke tare da kai ka yi kyakkyawan mu'amala da su kaka musu kaushin hali eh in su zo ka tautasa musu su kuma can kakka damu da su ne yau ga magana wa kamata zaka liman muna liman mun yana an ce annabi ya zartar da hukawakin daga masu imani masu cewa ka fitar da majina ya uzudu muna rama uwaye ka zartar da hukawakin rama ka fada gaban su ne ka fadi ka yi rikif to annabi ki haduwa da masu imani an ka ce faduwa da aka ce uwaye ka samu zartar su hukin rama wannan zartar hukin rama kinaya ce ta tausayi inda wanda ya san kaza da ayanta yanzu take ta samu take kare su wala ba kai same su ake kawo miki na istiara ce ake ya da kona magana na tausayin kaza da iyanta kai ma ka tausasa ma wani ka ji kanshi ka tausaya mishi ake kama uwayenka haka nan ba nan nima da wani mutum wani fadi ga wani bawa ya yi girin buwa gaban uwaye to haka da annabi haɗuwa ce gaban gaban masu imani an haɗuwa ce shi ka ce fadi an haɗuwa ce ko a mana sassabtawa ka sassabta mana ka tausasawa masu imani shi da naka shi ne hukuncin sai sai mutum kuma ya hukunce mutum ai hannu ne kenan ka fadi to an ce annabi shi ma ya sarta da hannun shi kenan ga masu imani faduwa zai a karin magana ne kina ce ta ka sassabta wa masu imani uwaye ko mun san da darajar uwaye dan uwa ba mutum ne zai duka zage wani kuma ya huce zage ki ya duka zage ka kai huce zage ka duka ba doce ba duka ya mutai duka ga huce zage ka haka suke sai mutum duka ya zage ka da gaza ta mutunci kana huta musu zakin ka sai wannan ba shi bane ba girmama uwaye kyautata musu dukkan abin da Allah hore ma ne wanda zai ji dadi ka mishi ko ba ba kayyade ba duk abin da yake rage sani eh ka musu kurun ba kayyade ba ma ne ne abin zai sa su ji dadi ka kyauta ka kyauta musu rayuwa shine ba ba hada wace gaba gurin kuma ka zo gaba ina kwana ka fadi ka tayi kun kudin ka aljihu baba ina kwana sai kuma ka tayi ka tayi ka tayi ka tayi ko ba ko bi hawa rashin biyayya a ka tausaya mishi ka tausaya mishi yace nani wa qul inni ana an-nadhirul mubin kama anzalna 'ala al-muqtasimin
nan Allah subhanahu wa ta'ala ki ba mu nashi umarni wa qul inni ana an-nadhirul mubin ka gaya mutananka matsayinka annan nazirul mubin ni mai galgadi ne kuma galgadi na a bayyane ke karar ba wani kulukulu abu ne a gini karara ku bi ni ku tsira ku kibi ku halaka na ibn kashaka ruwa da imam bukhari ya rubuta haka muslim ya rubuto manzala ke ce masu habbai innama masali wa masalu ma ba'athani Allah bihi ka masala rajulun ata qaumahu faqala ya qaum إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من, من قومه فأدلجوا وانطلقوا على محلهم فنجوا وكذبه طائفة منهم فعذبه مكانهم فسبعهم الجيش فأهلكهم واجتاع- واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكثر ما جئت به ruwayar bukari musulun na kawo ta ba za ka ba sahabai ta ba sahabai misali ya ce inna ma masali wa musulun ma ba san lardi ba za ka ce misali na da misali da abin da Allah ya aiko ni da shi na saƙo misalin shi ga masalin rajulun a taƙaunuhu kan mutum ne iske jama'a shi faƙal ya ƙaumi inni ra'aitu da jaishi bi aini واني انا النذير العريان النجاة فالنجاة النجاة yazo duka jama'a shi mana ya ga wasu runduna ta yaki wanda yan garin su ba sa aitin karo ba su zo kurin kai su kurin za da idan shi ya gani yace yazo yace mutanen shi ni wani ga runduna ta yaki ta ido na ana nazir uryan nan laraba sai mara karin magana nazir uryan asalin wata kissa ce wani ne yazo ga bala'i ya zo an ce kayan aka hudda na kan gaskiya da dai ya zo ya yi zurka dole kuwa kalla ya ba shi labari ga runduna ta yaki tana kawowa ku yi ta kanku suka ce kai ne a kan haka aka zo aka gama da su to ya kayi tsarin karan maganin ana nazir uyan kenan mai gargadi na gaskiya ni mai gargadi mai gaskiya fa na ja na ja ku yi ta kanku maza ku tsira kenan kowa ta kanci ya ce misali na da ku misali na haka yake nake a cikinku na zo na gaya muku na muku galgadin akwai bala'i kamar da mutum zai zai ba jama'a ce labari ga rundunar yaƙi na zauwa ku yi ta kanku yace wannan abin da na hodi da ya hodi wani bawan Allah fa ata'ahu ta'ifatan min qawmihi fa adalaju wan talaqu ala mahalin fanajaw da ya wannan kira a garin su gar kira ne zo yi ya ga garin ga bala'i na zawa yace wasu jama'a a garin sai suka yarda da maganar shi suka bi dare suka sulale suka tsere wasu kuma suka ce ƙarya ce wakazzahu ta'ifatan minhum wasu kuma suka ce ƙarya ce fa asbahu makanan suka tsaya a nan yanda ya bar su an suka ce ba haka ba gadan uwaye da ganu muna nan ko ana kiran ka kuma ka sunna kamar gargajiya muna nan suka tsaya inda suka haka suka waye gari a nan suna nan fa sabaha mun jeshi sai wannan runduna ta bala'i garin Allah na wayewa ta zo wannan gari su kuma suna nan inda aka same su fa ahlakahum wasa'u wannan runduna ta kata kata da su annabi to annabi to wannan shine misali na wanda ta misalin wanda ya muni da'a ya bi abin da na zo ta fadalik masanin man ata'ani wattaba ma shi haka yake misalin wanda ya mun da ya bi abin da na zo da shi haka zai tsira baya laka kuma ce da masanin man asani da wanda ya ce saka maki ban magana ta baka zaba shi ya kaita abin da kace shirme ne ba gaskiya bane ba ya tsaya haka zai halaka nan misali ne cewa kenan wanda ya bi shi ya bi shiriya wanda ya kibi ya halaka wasu ne malamai ke cewa a sunan akan aka ce safinatun nuhu sunna jirgin nuhu ne a safinatun nuhu na jirgin nuhu wanda ya hau ya tsira wanda ya tsawa ya gama yau haka sunna take yin wallahi ka bi sunna ka tsira ka kiri kuma ka halaka tabbas wa qul inni ana an-nazirul mubin ga masa ni ne mai galgadi kuma da galgadin a bayyane kama an zanna alal muqtasimi alanan kaf wuce zai da su a misali ne na ina ina mu galgadin azaba irin azabar da ta samu al muqtasimin ko ba tana aiki da wata kaka bana misali kenan an ba wata dan wannan saka zuwa al muqtasimin al muqtasimin suna ce ana ne yahudu nasara al kitab ko ana ne wasu cikin ƙwareshawa da suka yi rantsuwar haɗin gwiwa ta kai addini ko da ni shi mutanen sani shi yawan alakun da hali wannan kowanne iya dokan kowanne yahudawa suna ciki wancan suna ciki haka mutanen sani sun gabata nan dai allah iya maganar wanda abin da ya shahara ahalar kitab su ne kamar da muka sabkar da littahi a waɗanda suka raba littahi gida biyu nan menene ke su ma'anar kitab allah ya sabkan musu da littafi amma gashi nan ƙur'anin da Allah ya sabkar bayan nasu sun rabu gida biyu ko ba sun rabu ƙur'anin gida biyu wanda ya daidai da ra'ayin sai gaskiya ne wanda ya saba su kyau na haka ne da samu kasan an samu muwafaka tsakanin a taura da ƙur'ani abu da yawa an samu ka tare abin zo ɗaya labarin zo ɗaya kenan wani wani bangaren sun yarda wani bangare ba su yarda ba to wannan hatta su ma mushrikan dai haka suke sai da wani bangare daidai da ra'ayinsu ba su da wani bangare ba nan dai kashe ne yace allazina ja'alu qur'ana idin allazina ja'alu alqur'ana idin
wannan kowanne suna cikin wannan karkashin wannan kashe da manzon Allah yake galgadi ke musu yace alladin da alquran aidin wanda suka sanya qur'ani alaidin nan ma'ana qur'ani bangare ajza wani an yarda wani ba a yarda ba yau ko su iman da qur'ani gaba daya sai suka raba shi sai suka raba shi wani sai yana ba amince ba shi kenan suka sanya qur'ani kashi kashi daban-daban da na imani da na kahurcewa to duka da wannan bangaren gaba daya dai Allah ya ce fa rabbika فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون الله يتفى وربك الله إيه رنطوة دكنش نارا سيدة أبنجتنك لنسألنهم أجمعين وانا مثلا قبال ألا تي سيمنت بقوة amma kanu ya amalun Allah ya ma kowa tambaya kan abin da ya aikata da mai hujja kamar hujja kowa ta ya ba da bayani kowa abin da yake kan shi Allah sai mai tambaya akan duk abin da yake aikatawa Allah ya ci gaba فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين na'am dan wannan kalman tafsir na kawo wannan ayat dan ta hawa da fasada nan ka bayyana wasu na ta ka wasa kwai ka abin mana abin masu a bayyana ka ka wade shi ka bude ta eh bude ta eh ka bayyanar ka ka boye fasada abin tumar ka bayyanar duk abin da kanka umarni kiran ka ka boye komi ka wuto ka bayyana a hili a ta dana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da harko iya da'awa a boye eh wanda ya je ba a sanin eh wanda ya je abu abu ko yake wannan ta biyo bayan koyewa da aka a ka bayyanar fasada bi ma umar ka bayyanar duk abin da aka maka umarni wannan wannan mushrikai wa a'rid an mushrikin wannan mushrikan kakka damu da su ka kauda kai mana kakka damu da su wannan mushrikan kenan kakka da mu hankali kace baka tsoro barazana banza ce ka hodi ko ki in me zai zo ya zo ka kau da kai ga waɗannan mushrikai inna kafainaka almustahzi'in كفيناك المستهزئين su waɗannan masu izgili da kake tsoron a Allah ta wannan za mu Allah ka ce mu za mu maka maganin masu izgili kai kurin kai na ka isar waki duk wani mai izgili ya ce mu za mu yi magani shi kuma Allah ya maganin tabbas dan wada abun haka ke ta yi a boye ta imani sai dai a gano daga alamaka wannan an yi da musulunta ba an yi wannan bai muhammadu ba haka ake gane abu hikimar allah baƙo ya zo junubin junada junubin junada mana abu zarar fashi abu zarar shi can ja a can dama a jahiliyar ya isko dai a garinsa ana bautar gumaka haka samun kanshi amma shi hankalin shi bai yarda ba da wannan abu haka yana iya neman gas- a iya neman gaskiya amma ya san wani abun ba addinin Allah bane kuma ba gaskiya bace ba shirme ne iya neman sai ya ji kishin kishin kishin kishin an ce ai a makka wani ya zo ya yi da'awar annabci ana tsaye gumin a makka wani iya nan ya turo wannan ruwa bukari katon musu musulmi ya kawo ta ya turo dan uwan shi ya zo har bincika mishi dan wanda ya zo ya ji dan shi zai shi ne ya koma sauraron labari rabi da rabi ta kai ba kai maganin komai ba dan shi da kaina karshe da hikimar Allah ya zo maka a sir ba sa abin da ka shi ba ya zo iya ka'aba a zamane ko ne da sayyidina Ali sai da yace bawon Allah ba ko ne yace ba ko ne ale kashe bashi masarki washe gari ya kashe Ali bai ba ka sai ba ko ba ita ba ka garin nan yace a a abin da ya kawo ni in kana so in ga maka hika ba amana kan su ko a jahiliya ko amana ko a jahiliya an nama sun sa amana sun sa amana a canza ma ko da amana sai in ka ba amana mana ba kama tona asiri ba ya ce na baka amana ya ce kaji kajin wani labari na ji na wani ya zo iya da wani annabci a wannan gari naku shi na zo in bincika in ji gaskiya na magana ce to yanzu abin da za a yi zan kama hanya canza ne da inda yake wanda kake neman canza ne amma zan kama hanya kawo bayana kaga ka a gano tare muke da kai ina kare an ina barin da je na barin hadari yadda kamar kamar kamar ina gyan takalmi na yadda kamar kamar ina ina gyan takalmi yadda shin ka san ga ina gyan takalmi to me kana gyan ina gyan takalmi kuma kana kenan amma ka tsaya ka zo ka wuce ka tsaya ka wuce haka suke haka suka shiga suka iske manzo Allah yana cikin koyewa Abu Zar yace kan bayani me wannan mutum anan dai manzo ne bayanin Islam yayi mai bayani kai tsaye gano ga addinin Allah manzo Allah ce yanzu Abu Zar abin da wannan garin namu abin da zai ka tafi gida har abin ya bayyana ita ba ya Muhammad wannan abin za ku yi wannan za ku yi ta kun sai hutu ya zo ka'aba daba ta kahuri a bakin kasar ranar nan nan nan ce da wannan daba eh suna daba a zamanin kewan ka'aba kun zo kurin ya a hili ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah suka ce to ka ji shuguna ko abin da muke ji a gaban mu abba da zan zin yabo idan an zama a gaban su ce mu za a waka a gaban mu abba an zaka ne ta ake bugu ake bugu sun min jina yadda abbas ya zo abbas da musulun ta ba amma ganin iya shi na gaskiya ma ba bai na ta ba sai ya ce musu kai wannan hun mutumin kifarin ma kun san bala'in kifar ko kuma nan ce hanyar ta zuwa kyan kullum bayan gani zai da sun yi lamarin sun yi da abin duniya zai ba addini sun yi lamarin duniya zai ɓaci kasuwa ta ɓaci ta ya kabar shi ta ya kabar shi abu zai da ya shayi jini ya koma gida wasu kai ce bata yayi kuma kada da kinta aka mai tashi ma kawai tashi ne kai ne ko ga nan shan kashi kamar yake ma Allah kada da anan ya koma gida kuma Allah ya da wanda Allah bata Allah bata karbuwa kai a takace ko kullum mari abun a goye yake zai ce a bayyana fasada abi matumar ka bayyana abin da kanka umarni wa a'rid al mushrikin ka kawo da kai game da mushrikai inna kadara da musasin mu za muka maganin masu izgilin su wane ne الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
wannan masu ƙirgi da Allah ya ce allazina ja'aluna ma'a Allah ilahan akhar fa sawfa ya'lamun wanda suke sanya ma Allah kishiya suke gama Allah da wani kira mushrikai masu bauta wani Allah to wannan mutane da ce fa sawfa ya'lamun za su san sakamakon kauce eh Allah ta gaba wala'un alam ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين نعم.
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
Allah ya ce wa laqad na'lamu annaka yadiku sadruk bima yaqulun Allah ya ce haƙiƙa tabbas na san abinda suke hudi kanka iya bakanta maka rai iya makoci ya bu iya damunka mahaukaci a ce matsayi a ce kaza boka har ka mishi abin ya mata bari abin ya wata kaje mutunci kai zabe wata maka rai a ce kai na ahli sunna a ce maka ba san annabi sai ba ba ba bakin ciki kai da kace zaka bi na annabi ya ishe ka wa wanda ya ga annabi bai kai shi ba sai da kai masa annabi yana ƙarya da ba ko ciwo kai da kace sunna ta manzon Allah a ce kai masa annabi sunna abin akwai akwai ciwo sama abin kai da ne ka sai kai da ne ka kuma ka a same kullum an zai da zai sai sai manza a ka ci gaba da bin hanyar Allah fa sabbi bi hamd rabbik Allah ce ka ci gaba da tasbihi kenan ka da- ka kula da bautar Allah kun kai kai ka kanka kaka da mu kai maka bizu wanda kaza kullu kana kai kanka ni ba ka wani ba kai irin bin Allah ko ka ci gaba da tasbihi ka gode ma ubangijinka yace wa kullu sajidin ka zama cikin layin masu su masu masu na mace masu sujada ma- masu sallah na ce akwai jan hankali irin wannan hayaniya kar ta dame ka ta hana ka bautar Allah suna hayaniya kai ka zane ana mashari kai ka duku ka koma ga Allah ka ci gaba da azkar ambatan Allah ka kai na sunnar kai ambatan Allah yadda sunna ta ce zanto mai mai yin nafiloli mai yin azkar cikin sunna sai sai kama kama kama ka shiga ka hayaniya kullum a ka ci gaba da tasbihi da gode ma ubangijinka ka shiga layin masu sujada ga Allah wa abudu rabbak hatta ta kalkin ka ci gaba da bautar ubangiji kakai ba baya kakai da kulako kai ta bautar Allah har mutuwa ta zo wani shi ne muke kira kullum kaka damu da su wannan shari an kare an koma ga Allah Allah zai hisabi kaka damu ya ma ƙarya ko kaka damu kai dai bin na Allah ka bi maka asala kai ma kun suna ne kai ma kai ma kai ma buja buja ne a ka bi addinin Allah da kyau ka ga kan hanya ta Allah kuma kaka damu da da da mai maka shari Allah ta ka ci gaba da bautar ubangiji har mutuwa ta zo Allah ya taimake mu Allah sa ajalin mu ya zo akan da'ashi الإسلام الإيمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته